أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na 217 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi da farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi a kanta a cikin suratu fusilat ne muka farkon suratu fusilat muka tsaya a cikin waɗannan littattafai guda biyu zamu tashi ne a farkon mas'ala ta 971 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu ziyadati min menene fa'idar da yasa aka ƙara harafi da min kenan fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min bainina wa bainika hijab kina ana iya cewa wa bainana wa bainika hijab amma sai anka ce wa min bainina wa bainika hijab suratu fussilat aya ta biyar ma annal ma'ana mala yace tare da cewa ma'ana hasilun za ta tabbata bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wataala bainina wa bainika hijab ba sai an kawo wannan ba sai a ce bainana wa bainana wa bainika hijab amma sai anka ce wa min bainina wa bainika hijab suratu fussilat aya ta biyar malam ya ce ƙulna za mu ce lauƙi la kazalika da an ce kinan ba a kawo min ba lakanal ma'ana da ma'ana za ta kasance anna hijaban akwai shamaki hasilun wanda ya tabbata wasfal jihataini tsakankanin jiha guda biyu kenan sai zamanto wato kenan hijabi ne wanda yake mai fuska biyu wa amma bi ziyadati min amma idan an ka kawo ziyada ta min fa ma'anahu abinda ake nufi annal hijaba shi wannan shamakin ibtida'uhu minna ya fawo daga wajenmu wa minka daga wajenka fal masafal mutawassita kenan wato kamar a ce tazarar da akwai tsakankanin mu bainina wa bainika tsakanin mu da kai mustaw'abatun bil hijabi ta gani da hijabi la faragha fiha babu wani abu da shiga tsakiya ya an ce wa bainana wa bainika hijab kenan yana yiwa akwai shamaki shamakin nan yana iya zaman tuwa kenan kamar shamaki ne biyu can akwai shamaki na akwai shamaki akwai abu tsakiya amma an ka ce wa min bayni na wa bainika an nuna tashin hijabin guda ne daga wajen mu kuma zuwa wajen ka kenan babu ma shamaki ne wanda ba wani abu a tsakiyarsa domin shamaki yana yin zaman tuwa akwai tsakiya tsakakanin shi kuma a can ya haɗi sai zaman to kamar shamaki biyu ne to shi sai an kawo min ko kuma an a'a wannan hijabin ya tashi daga wajen mu zuwa gare ka kenan shi ya hana wato fahimta tsakankanin mu wato da kai shi yasa aka ƙara wannan kalima ba wai ba ta dauke da wata ma'ana ba ko ko min tana nuna ibtida'uhu inda ya fara daga wajen su kuma ya kawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun faɗi cewa akwai shabaki to don haka kenan ba sa fahimtar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa wal iyadu billah dama kuma sun faɗi cewa akwai hijab kuma Allah ya tabbatar da wannan wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura da sauransu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 972 malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn yanzu ku za ku kafirce da wanda ya halicci ƙasa a cikin kwanaki guda biyu kwanaki guda biyu irin namu ko ko irin na wajen Allah domin yini a wajen Allah matsayin shekara dubu ne a wajen mu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu suratu fussilat aya ta tara ila qawlihi ta'ala ila har zuwa inda Allah ya ce fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn Allah ya kare halittar su a cikin kwanaki guda biyu an gane ko sammai guda biyu kinan sammai bakwai sammai bakwai cikin kwanaki biyu fussilat aya ta shidda malam yace to ya dullu waɗannan ayoyin in mun haɗa su suna nuna cewa ala annas samawati cewa sammai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su khuliqat an halicce su ne fi samaniyati ayyamin a cikin kwana takwas wa qala ta'ala shi ko Allah ya ce fi suratul furqan a cikin suratul furqan alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda fa kaifa tawfiqu bainahuma ya zamu hada su na in mun ɗauki zahirin abin da ya zo cikin suratul fusilat sai mu ga kwana takwas can cikin suratul furqan da ma sauran surun ayoyi Allah ya nuna cikin kwana shidda ne ko mu ce kwana shidda irin namu ko mu ce kwana shidda irin na wajen Allah subhanahu wataala domin in ba halicci sammai da kasai babu ranar da za a auna lokacin amma shi Allah subhanahu wataala shi ya san wato takaddirin wannan lokaci yace to kulna za mu ce ma'ana qaulihi ta'ala ma'anar fadar Allah subhanahu wataala fi arba'ati ayyamin suratu fussilat aya ta goma fi tatimmati arba'ati ayyamin cikin cikon kwanaki guda hudu li'annal yawmaini domin kwanaki guda biyu allazaini waɗanda guda biyu khalaqa fihim al-arda waɗanda Allah halicci kasai a cikin su min jumlatil arba'a za a sanya su ne cikin waɗancan biyu wa au ma'anahu ko ko abinda ake nufi kullu zalika duk abinda ya gabata fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu ya'ani khalqal ard yana nufin halittar kasa wa ma dhukira ba'da hada abinda an ka fada bayan haka fasara al majmu'u sittatan kenan sai zamanto dukkan kwanakin sun haɗe in an haɗe su zamanto shidda wa hadha la ikhtilafa fihi bayna al mufassirin malan yace babu sabani tsakankanin masu neman tafsiri shine ake kira wato al ijma'u fi tafsir wato akwai ijma'i cikin ilimin fiqh kuma akwai ijma'i kuma cikin ilimin fiqh da usulul fiqh akwai ijma'i cikin at-tafsir a ce ajma al-mufassiru wanda kana ai bincike akan shi al-ijma' in cikin fiqh ne kana da mawsu'atul ijma' wanda malamai sun yi ijma' da tafai ijma'i sai an ka tattaro su maratibul ijma' na ibn hazm da sauransu akwai mawsu'atul ijma' akwai kuma ijma' yadda ake karatu cikin ilmut tafsir kadiba cikin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar ya ke babi wajen al'ijma fit tafsir abinda malam yake son ya ce a nan shi ne cewa in ka ɗauki ayoyin da suka zo a cikin surutu fusilat sai ka gaba cikin kwana takwas dai an halice sammai da kasai don ya ce kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni ka ce da su yanzu za ku kafirce ma wanda ya halicci kasai cikin kwana biyu kaga ne an ce kwana biyu an samu biyu أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سيتي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها سيتي في أربعة أيام cikin kwanaki hudu to kaga ga biyu ga hudu sai su zamanto shidda sannan ya ce sun mastawa ila sama'i sannan ne ya daidaita ko ko ya nufata kasa da kiran ila sama an gane ko faqadahun da sab'a samawatin fi yawmaini sai kuma ya halicce cikin kwana biyu to kaga ga biyu ga hudu shidda kinan kuma ga biyu sai su zan takwas to kuma alhali Allah ya ce cikin kwanaki shidda ne to ya zamu yi da wannan shine malam yake sun yace maka a'a da an ka ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmaini shin za ku kafirce wanda halicci kasai cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya mishi abokanan kishiyoyi ذلك رب العالمين wanda ya halittar nan shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya wa kasa duwatsu wanda suka kafe ta kenan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha kuma Allah ya sanya albarka a cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara mata aqwataha abincinta da abinda za a amfani da shi na kasa fi arba'ati ayyamin tare da waɗancan kwanaki biyu in an hada to sai da mutu cikin kwanaki hudu an ka kare wannan sawa'an lissa'ilin a ƙira'a ta jamhur ko kuma sawa'un lissa'ilin a ƙira'a ta abu ja'far an yi gwamnatani ko sawa'in lissa'ilin a ƙira'a ta yaqub kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitab fi ulumil kitab al maknun ko kuma al bahr al muhit kaga tawjihin yadda ake tawjihin waɗannan ƙira'o'in to kaga na an samu fi arba'ati ayyamin ba ana nufin kwanaki biyu din babban da su a'a cikin biyu waɗancan in an hada da wannan aikin fi arba'ati ayyamin da biyu na farko za a ƙara da waɗansu biyu sai su zamanto kwanaki hudu sawa al-lisa'ilin thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayni to ran da ake samun kwanaki biyu kenan biyu aka ƙara biyu aka ci gaba da aiki da waɗancan biyu za a haɗa sai su zan hudu sannan kuma sai a ƙara biyu ba ana nufin biyu ba sannan a ƙara hudu sannan a ƙara biyu kaga irin wannan sai zan takwas sai ka zamanto kamar alkur'ani ya ci karo da juna ina fatan an fahimce ni to shi dan babu cin karo da juna da biyu na farko in an ka tai hudu to ana nufin da biyu na farko ne an ka ƙara biyu sai suka zan hudu sannan sai aka ƙara biyu sai suka zan huha to kenan shidda kada ɗalibin ilimi ya zo ya rikice bai san abin da ake nufi ba a ƙarƙashin wannan wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu wato ta gaba sai mas'ala kenan wato ta 973 malam yace fa in qila idan an kace as-samawati sammai wa ma fiha da abin da ke cikin sammai an gane ko a azamu min al ya yafi girman ƙasa wa ma fiha da abin da ke cikin ƙasa kuma kenan abin da ke asammai da abin da ke cikin su yafi girman ƙasa da abin da ke cikin ƙasa shine abin da ake so a ce bi adafin mudaafa ninkin baninkin wato ribi ribi famal hikmatu to wace hikima akwai fi anna Allah khalaqa al-ard cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci ƙasa ko ƙasai wa ma fiha da abin da ke cikin su fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu was samawati su ko samai wa ma fiha da abin da ke cikin su fi yawmaini a cikin kwanaki guda biyu ya akai haka domin idan ya zamanto sama ta fi girma abin da ke cikin ko mu ce sammai sun fi girma kuma abin da ke cikin su ya fi abin da ke cikin kasai girma to ya an kai kasa da bata kai kasai da busu kai sammai girma ba abin da ke cikin kasai bai kai abin da ke cikin sammai girma ba amma kasa sai ta ɗauki kwana hudu cikin kwanaki shidda ita ko kasan da ta fi girma da abin da ke cikin sai ta ɗauki kwana biyu kaga hankali bai ɗaukar wannan domin abin da ya fi girma ya kamata a ce ya fi mi ya fi ɗaukar kwanaki masu yawa to shine malam yace famal hikmatu fi anna Allah khalaqa al-ardha wa ma fiha fi arba'ati ayyam wace hikima akwai Allah halicci kasai da abin da ke cikin su cikin kwanaki hudu was samawati su kuma samai kenan wa khalaqa samawati wa ma fiha da abin da ke cikin su fi yawmin a cikin kwanaki biyu wace amsa za mu bayar malam yace kulna za mu ce li anna samawati domin su sammai wa ma fiha da abin da ke cikin su min alamil ghaibi na duniyar gaibi wa min alamil malakuti da alam da duniyar malakut mulki kenan na ubangiji wa min alamil amri da duniyar umurnin Allah inda umurnin yake tasowa wal ardi da kuma kasa wa ma fiha da abin da ke cikin ta min alamin shahadati na duniya abin da ake ganin shine shahada abin da ana halarci ana ganin sa da ido kenan wal mulki da mulkin duniya wato da mulkin ƙasa kenan to waɗannan gaba ɗaya wa khalqal awwal halittan na farko wa khalqal awwal da halittan na farko asra'u min ath-thani shi an mafi gaugawa daga halittan na biyu kenan halittar ƙasai kenan shine a halitta wato na farko kenan wa wajhun akhar kenan suna ganin kamar yafi gaugawa to amma cewa halittar ƙasai da kuma sammai da halittar kasai da abin da ke cikin ta yafi gaugawa duk da yake an ce kwana hudu to wannan da bukatar dalili domin mi domin an san kwana hudu sun fi kwana biyu yawa sai in ya zama to adadin kwanakin kasan ba irin waɗancan bane kenan tana yiwuwa misali mu ce to kasai an halice su ne irin kwanaki namu na duniya awa 24 waɗancan kuma an halice su da adadin kwanaki irin na wajen Allah to tunan na zamu cewa wancan ya fi gaugawa tun da yini a wajen Allah matsayin shekara dubu ne a wajenmu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ko ka alfi sanatin mimma ya'uddun a wata kira'a malin yace to wajhun akhar kuma amsa wata wata amsa ta daban wa huwa annahu cewa shi Allah subhanahu wata'ala fa'ala zalika ya aikata wannan liyu'lima dan asan cewa ko dan ya sanar annal khalqa cewa halitta ala sabili tadrij akan at-tadrij ne yan ce at-tadrij shine abinda ake nufi daga daraja daraja ne ita ko daraja tana nufin mataki mataki ko kuma ad-durja kamar wato matattakalar da ake takawa to ala sabili tadrij an bi shi ne a mataki mataki wat tamhid da jinkiri kadan kadan an gane ko fil ardi a cikin kasa an ka bi shi a hankali wa ma fi hada abin da ke cikin ta lam yakul lil ajizi ba wai dan Allah ya kasa bane an khalqiha daga halitta ta dufatan wahida wato lokaci guda ma'ana don Allah ya kwana hudu cikin halittar kasai ya yi kwana biyu cikin halittar sammai ba don saboda ba a'a halittar kasai ta fi halittar sammai wahala a wajen Allah duk ɗaya ne domin dukkan su yana iya halittar su da kun fa kunu amma don ya koya muna mu da ba mu kai shi ba mu da ba mu da ƙarfi to in za mu yi mu bi a hankali bal kana li masalihin Allah ya ka saboda waɗansu maslahohi la tahsulu illa bi dalika waɗannan maslahohin ba za su kasance ba sai da haka wali hadhihi alhikma saboda wannan hikima ce khalaqa alalam alakbar sai Allah halicci duniyar da ta fi girma fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda an gane ko wato duniya kinai an ce alamul akbar kinin samai da kasai wal alamal asghar shi ko duniya wadda aka kasa wa huwal insani shine dan adam fi sittati ashhurin a cikin watanni guda shidda an gane ko dan adam an halice shi cikin watanni guda shida yana nufin cewa karamcin ciki wata shida ne yake dauka domin in dai mace ta yi aure ta samu da cikin wata wato shida in dai tabbas ba an gane zina ta yi ba kenan dan namiji ne daga wata shida da yana ilmantuwa dan mutum dan wata bakwai takwas tara har abin da yi sama to wannan kenan kenan duniya da ta yi dan adam girma an kalice cikin kwanaki shida ta samai da kasai dan adam an kai kusan wata shida ana halitta shi to ai halittar dan adam bata kai girman halittar samai da kasai ba to ya aka ta dauki wata shidda to wannan kuma ra'ayin sai in mun dauki cewa waɗannan kwanakin shidda irin namu ne irin namu ne na awa 24 domin in na wajen Allah ne kinan kusan shekara 6000 ne kinan wannan amsa babu ta anan ina fata ana fahimta ta wannan ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da malam wato ya kawo na cewa an halicci duniya mafi girma kenan duniya ana nufin kenan sammai da kasai to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma cewa halittar na farko ta fi gaggawa to wannan babu wani dalili akan shi sai dai in mun ɗauki halittar kasai cikin kwanaki hudu irin namu ne halittar sammai kuma cikin kwanaki biyu irin na Allah ne amma da inda ta kai ta kawo dai shin kwanakin duk yadda suke ba a buƙatar dole sai an ɗauke su da kun fai kunu Allah na iya halittar komai da komai ina fata an fahimta kenan dai don a koya muna mu bi al'amura a hankali mu san yadda za mu yi wanda yana daga cikin abin da ke bamu wahala kwarai da gaske a cikin al'amuran mu musamman kasashe waɗanda ake kira su ci gaba ba amma ana nufin ba su ci gaba ba a duniyance ba a lahira ba ba a ilimi na aƙida ba domin an ka dawo ma addini da ɗabi'o'i mu ne muka ci gaba turawa ci gaba ba domin namiji yana auren namiji a turai mace tana auren mace to wannan ba ci gaba ne wannan kaskanci ne da komawa baya amma ci gaban da suka samu na kere-kere na motoci da jirage da jami'o'i da kamfuna wannan kuma sun ci gaba a wannan fage to amma dai don a koya mu da ake tafiyar da al'amura yanzu musamman kasashenmu ayyukanmu na addini da ayyukanmu na duniya na kasashenmu sai mu iske muna samun matsala muna son mu cimma turawa lokaci guda bai na ashiyatin wadduhaha ɗalibin ilimi yana son ya fara karatu yau bayan wata shida sai ya ga kamar ya fi kowane malami ilimi shi yasa sai kaga kawai yana ganin cewa kowa ba kowa bane mutum ya fara neman kuɗi dan samu ɗan kuɗin sa kaɗan bai san mutane suna da makudan kuɗin da sun ninka nashi ninkin ba ninkin ba sai yana ganin kowa matsiyaci shi kaɗai da ɗan abu sai ga shi na barazana an gane ko mutum yana son da ya samu wani mataki mutum yana son ya samu misali ma'aikata ya zo yana karami kawai yana son a ce daga nan an cire shi kawai an mai da shi ne shugaban ma'aikata mutum ya fara neman mulki na siyasa kawai da shiga shi siyasa wata ɗaya yana son a ce shi ne a shugaban fati irin waɗannan abubuwa suna ba mu wahala ka fara neman kuɗi kawai kana son ba sai ka bi hanya ba irin yadda mutane suke bi lokaci guda kawai ka tuma zol a ganka ka hausa ma alhali yanzu an ce akwai wato tsauni ko tsamne ko tsari za ka tattaka idan ka ce ka tuma ka hau hawa na ƙarshe faɗuwa za ka yi haka idan akwai bene kana son ka tuma kawai ka ganka kanka sama kaga faɗuwa za ka yi amma idan ka taka ɗai bayan ɗai sai ka kai to shine abin da yake ba mu wahala muna son mu gina kasashen mu su kai kamar turai a lokaci ɗaya wannan ba zai yiwu ba kana fara neman ilimi kawai kana son ka zama malami a sati daya a wata biyu ko karatun mu na jami'a dan kayi jami'a ko ka samu masters ko doctors kawai ka zama malami lokaci guda a'a ilimi yana buƙatar bincike da lokaci mai tsawo neman kuɗi yana buƙatar ka san yadda hanyoyi suke in Allah ya niyyar baka da gaugawa shi zai baka dukiya ka fara Allah ya baka kafi waɗansu amma ba shi ke nuna da ka fara ba kawai kai gaugawa ka ce kai cikin ƙoƙarin ka ne zaka samu wannan yana daga cikin abin da ke mai damu baya kwarai da gaske yana da kyau mu fahimci wannan abin al'amura a hankali hatta da da'awa da ganar da mutane addini ba rana guda za a zo a sake al'umma ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara goma sha uku yayi a Makka yana da awa zuwa kan tauhidi larabawa ne ƙurai shawon suna cikin makka masu jin abin da aka faɗa ne amma sai da aka shekara goma sha uku ma kuma ba su karɓa ba ma ƙarshe ba suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka so kashe shi da daure shi addini ba rana guda yin gino ba to amma yanzu kai kana son ka zo musamman misali kana ganin kai yanzu ka yi karatu ka zo kawai kana son mutane kawai su yadda da kai komai ka faɗa a ɗauke shi a yi aiki da shi a ba haka nan bane dokokin turawa suna son a yi aiki da dokokin su a bar na Allah ga mutane ba su ma yi aiki da Qur'ani ba za su yi aiki da abin da kai kake zuwa ka zo da shi kai dai kai da awaka in Allah ya ka nufi a karɓa za a karɓa maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce ke cewa wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo ranar tashin kiyama shi kadai ba wanda ya imani da shi wanda ya karɓa mada awarsa wannan ba shi ke nuna zai samun darajar za ta ragu a wajen Allah ba gwargwadon kokarin shi da matsayin da Allah ya bashi ya bashi domin annabta ba kokarin ka bace Allah ne ke zaɓen wanda yake so to amma dan wani bai karɓa mishi ba in wani malami na da mutanen da suka karɓa mishi zaman to ya fi annabin daraja da kima ba haka ake nufi ba to irin wannan rashin bin al'amura a hankali komi ake yi sai a sa gaugawa ana son a ci nasara wannan yana daga cikin abin da ya sa wato muke cikin matsala cikin tafiyar da'awa cikin harkar karatu na addini cikin harkar karatu na boko cikin harkar karatu na tafiyar da kasashen mu kuma su turawa suna son irin wannan tunani yayi karfi domin su sun san sun shekara 100 200 suna gina kasashen su sannan su kai wannan matsayi sai su nuna muna a'a a dauko irin wannan tsarin a kawo to wannan shi zai ruguza mu don wanda yake son ya cimma wanda ya nisa kaga in ya ce aiki da waɗannan dokokin sun san ba zai kai labari ba shi yasa sai ce a yi aiki da waɗannan dokokin da an kawo su tunanin mutane da addinin su da al'adar su ba ɗaya ba sai su ce ba za su iya ba sai a ce to kuma a matsa musu daga nan sai fitina ta tashi da an tada fitina aka fara kashe-kashe sai su kawo sojojin su su ce kasa kaza babu zaman lafiya ya kamata a kawo sojoji a yi fakon lahiya a yi zaman lahiya a tabbatar da zaman lahiya da wasu karyace-karyace a kwashe arzikin a yi gaba yana da kyau mu zaman mun san irin abin da muke akan shi wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan wato aya to kafin mu je gaba sai mu dawo cikin littafin daf'u ihamilut tirab an ayatul kitab shi ma ya kawo wato mas'alar da take akan wato wannan aya a matsala ta 158 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul kace da su a innakum ku yanzu la takfuruna zaku kafirce billadhi khalaqa al-ard da wanda ya halicci kasai tunda nan ba kasa guda ake nufi tunda dukkan kasa Allah ya halicce su annan fil ardi nan jinsiya ce da an kace khalaqal arda wanda ya halicci kasai ba kasa guda ba don don Allah ya halicci kasashe gaba daya in mun ce kasashe ba waɗannan ga kasashe na duniya ba da aka shata ba a'a kasai guda bakwai ila qaulihi ha inda Allah ce thumma stawa ila samai suratul fusilat aya ta 9 zuwa 11 malam ya ce taƙaddama wajhul jam'i yadda za a haɗa waɗannan ayoyin ya gabata bainahu tsakanin wannan nassi ko waɗannan ayoyin wa baina qaulihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu ta'ala wal arda ba'da zalika dahaha ita ƙasa bayan haka Allah ya shimfiɗa ta suratul naji'at آية 30 في الكلام على قوله تعالى أو جنف الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ألا شيء هل التامك أبن كيشين كسا قبالا ثم استوى إلى السماء سنن ينفاتي هل التسبب من استوى إلى أي قصد إن أنت استوى على يادي ليتا سيكا بمبنتا suratul baqara aya ta 29 mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Badawi wannan tab'a da take a hannuna ta kursiyul Qur'an al-Karim wa ulumihi ta Jami'at Malik Saud sai ya kawo number 1 yace ka duba unzil mas'alat tasi'a kiran ka diba cikin mas'ala ta tara min hadha al-kitab daga wannan littafi a can abin da shi malam yake son ya ce na an ce an halicci ƙasa sun mastawa sannan an ka nufaci halittar sama kaga sun mata tufiru tarahi tana nufin sai da an ka halicci ƙasa aka ƙare sannan an ka ce an ka halicci sama an gane ku huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama to sannan kuma ita ko ƙasa ce wal arda ba'da zalika dahaha to kuma ita ko ƙasa bayan haka a antum ashaddu khalqan am sama shin ku ne kuka fi ƙarfin ginin halitta am sama ko ko sama banaha Allah ya halicce ta rafa asamkaha fasawaha ko a ce ya gina ta rafa asamkaha Allah ya ɗaukakar da ginin sama fasawaha ko mu ce rufin ta fasawaha sannan daidaita ta sannan yake cewa rafa asamkaha fasawaha sai ce wal arda ba'da zalika dahaha ita ko kasa bayan haka sai shimfiɗa ta wani sai ce akwai rikici akwai rikitarwa sai a ce a babu rikitarwa halittar kasa ta gabaci halittar sama bayan an halicci kasa sai an ka halicci sama sannan sai an ka shimfiɗa ƙasa bayan halittar sama shimfiɗa ƙasa daban halittar ƙasa daban kenan wal arda ba'da zalika kenan wal arda ba'da khalqil sama'i da haha sai ya shimfiɗa ta bai ce khalaqaha ba kenan ya halicci ƙasa bai shimfiɗa ta ba ya halicci ƙasai misali kenan bai shimfiɗa ba sai ya halicci sammai sannan kuma sai ya shimfiɗa ƙasa sai ka gane yadda za a haɗa waɗannan ayoyin ina fatan an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 159 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw kawraha fa qala laha Allah yace da da ita sama kenan wal ardi da kasai itiya in za a hada sai ka ce itiya wa qala fa qala laha walil ardi itiya amma idan kuma tsayawa kai kace fa qala laha walil ard sai ka ce itiya wannan alhamza ba ta tashi taw'an aw karha Allah ya ce ma wato kenan sammai da kasai ku zo tau'an ko kun so aukar hanko kun ki qala ta sai suka ce da ubangiji ataina ta'i'in mun zo muna masu da'a malin yace la yakhfa bai boyuwa ma yasbiqu ila dhihni abinda zai gaugawa zuwa ga kwakwalwa min munafati na cewa akwai kamar wato kore juna munafati hadhihi alhal wannan hali ta kore wa sahibi hada sahibinta wani ba abucinta li'annaha jam'un muzakkarun aqil domin shi ta'iina jam'i ne na muzakkar abinda yake namiji aqilun mai hankali wa sahibuha shi kuma abucinta damiru tasniyatin damiri ne na mutum na abu biyu li ghairi aqilin kuma abinda bai da hankali walau tabaqat sahibaha da dai ita halin ta zo daidai da ma'abucinta fi tasniyati a cikin kasancewa abu biyu hasba ma yasbiqu ila dhihni kenan hasaba ma yasbiqu ila dhihni kamar yadda abin yake zuwa zuwa ga kwalwa laqala zai ce ataina munzo ta'iataini domin ana magana ne ga abu biyu kuma sai an ka ce ta'i'i yace to wal jawabu amsa an hada daga wannan min wajhaini malamai sun bada amsa guda biyu ahaduhuma malam yace amsa ta farko wa huwa al azharu indi tafi fitowa a fili gare ni anna jam'ahu lis-samawati wal ard jam'in da an kaima as-samawat sammai inda yace wato abin nan sammai wal ard da da kasai li anna as-samawati sab'un domin su sammai bakwai ne wal ardina ana cewa ardin jam'i na al ard kadhalika suma wato bakwai ne bi dalili qawlihi malik yace abin da ke nuna kasai guda bakwai ne saboda fadar Allah wa min al-ardi mithlahunna da inda yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma daga kasai adadin su bakwai ina fata an fince ni da wannan limal mashka kafa hujja suka ce kasai guda bakwai ne duk akwai ta magana wadda ba wannan ba amma tana da rauni kenan wa min al-ardi mithlahunna wasu ce ba adadi ake nufi ba amma wannan magana tana da rauni suratul talaq aya ta 12 ita wannan aya wa min al-ardi mithlahunna malik yace to fattafniyatu lafdhiyah tasniya da an kai da an ka ce itiya biyu tasniya ta lafazita tahtaha arba'ata ashara fardan akwai abu goma sha hudu karkashin wannan domin sammai bakwai ne kasai bakwai to kenan nan sai zaman to lafazin ne an ka hankalta ba jinsin sammai jinsi ne daya jinsin kasai jinsi ne daya kenan an hankalta ma jinsi biyu shi yasa an ka ce itiya wannan jinsin guda biyu ba adadin an ka hankalta ma ba ina fata an fahimce ni amma inda za a kalli adadin su to sammai bakwai ne kasai bakwai kenan sha hudu suke malam yace wa amma itiyanul jam'i amma da jam'i yazo ala sighati jam'il uqala'i da yazo akan siga ta jam'in abu mai hankali fali anna al'adata domin al'ada fil lughati al-arabiyyati a cikin yaren larabci annahu cewa yadda al'amarin yake idza wusifa ghayru al-aqili idan an ka siffanta abin da bai da hankali bi sifatin takhtassu bil aqil da sifa abu wanda yake mai hankali ne ujri alaihi hukmuhu sai a gudanar da hukuncin sa akan sa wa minhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya ce yake bada labarin annabi Yusuf ya ce ma babansa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba naga tauraro wato guda goma sha ɗaya wa shamsa da rana wal kamar da wata ra'aituhum li sajidin na gansu suna mini sujada to kaga waɗannan ababen da an ka faɗa ba su da hankali a tsarin larabci za a ce ra'aitu hali sajidat suratu yusuf aya ta hudu yace lamma kana sujudu fi zahiri domin ita sujada da ta kasance a zahiri min khawasil uqala'i tana daga abubuwan da ana danganta su ne ga abubuwan da suke da hankali ujriya hukmuhum sai an ka gudanar da hukuncin su al shamsi akan rana wal kamari da wata wal kawakib da taurari li wasfi habihi domin an siffanta waɗannan abubuwan da abin da yake na mai hankali shine sujada kenan wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace qalu na'budu asnaman da annabi Ibrahim ya tambayi iyayensa da kuma mutanensa kuma ce babansa da mutanensa qalu sai sun kace na'budu asnaman muna bauta magumaka fa nadhallu sai mu wato mu doge kenan ko kuma waye gari laha gare ta akifina muna masu yin wato masu dukufa akan bauta musu kan sun ka ce akifina to sai annabi rahim ya ce qala hal yasma'unakum id tad'un shin suna jin ku bai ce hal tasma'ukum ba sai ce hal yasma'unakum yayi musu amfani da zamiri na masu hankali id tad'un lokacin da kuke kiran su aw yanfa'unakum ko za su iya amfanin ku bai ce aw tanfa'ukum ba aw yadurrun kenan aw yadurrunakum an gane ko sai ce au tadurrukum sai ce au yadurrun kuma an shafi maf'ulun bihi au yadurrunakum ka kuma cikin at-ta'bir al-qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i babu dhikri wal hadfi zaka ganin in ban manta ba inda ya kawo cewa yasa an ka ce ba a ce au yadurrunakum ba kinan a dace da aya kuma da ma'ana me yasa an ka kawo annafu an ka kawo kum yadurrun cutarwa saboda cutar wannan ba ku kadai ba kenan ta shafe ku ta shafi wanda ba ku ba shi yasa sai an ka shafe wato maf'ulun bihi kamar yadda wadansu malamai suka ce suratul shu'ara aya ta 71 zuwa aya ta 73 malam yace to fa ujriya alal asnami sai an ka gudanar akan gumaka hukmul uqala'i hukumcin ababen da ke da hankali litanzilil kuffari laha manzilatahum domin su kafirai sun saukar da wato waɗannan goma kan matsayin mai hankali domin suna ganin waɗannan abin suna amfaninsu kuma har abinci suna kawo musu abin da ya kama da haka malam yace to min hadal ma'ana tamkai irin wannan ma'ana qawlu qais ibn mulawwah magana ta wato qawi qais dan mulawwah wani wato sha'iri ne da yace asirbal qata hal man yu'iru janahahu an gane ko asirb na a ta tambaya ce sirba na ana nufin garki ko gargi na alkata wani nau'i ne na wato tsuntsu ya ce to hal man yu'iru janahahu shin akwai wanda zai ara mini fiffiken sa kaga sai amfani da man alhali ko tsuntsaye ba a musu amfani da man a tsarin larabci ga ka'ida sai dai a musu amfani da ba malam yace to fa innahu shi lamma talaba al-i'arata kamar da ya nemi aro min alqata daga wani nau'i ne na tsuntsu an gane ko ana kiransu wato tsuntsaye ne waɗanda ake kira alqata وهي من خواص العقلاء شي ko wannan abin da yana daga cikin abubuwa da masu hankali ajriya alqatal lafza kenan da ya kawo man tunda aro yana daga cikin abubuwan da masu hankali shine ce wahiya kenan al-i'ara tana daga cikin wanda ake neman aro gare shi ai mai hankali ne yace to ajra alqatal lafza al-mukhtassa bil uqala'i sai ya gudanas akan wannan alqafa tsuntsu nau'i na tsuntsu اللفظ المختص بالعقلاء لفظ da ana amfani da shi ga abubuwan da ke da hankali lidhalika wato dan wannan mai tahqiqi wanda littafi sai kanon batu yace qala sai yace hal man yu'iru janahu kenan wa lam yaqul hal ma yu'iru kenan yayi amfani da ma kenan abu biyu al-i'ara aro ga abu ne mai hankali sannan man abu ne na mai hankali dukkan su kuma sai amfani da su a wurin da abin da yake baya da hankali malam yace to wajhu tadhkiril jam'i abin da yasa an ka kawo ko jam'i muzakkar an ka kawo shi wato tazkiri an gane kuma ana an ka kashi na namiji bayan can biyu ne an ka kawo shi na uku fiye da uku ya koma jam'i kenan nan an hada su an nuna maka dalilin da yasa an ka kawo su jam'i tare da abu biyu ne saboda jinsin an ka kalla an ka ce itiya da an ka ce ta'i'in an kalli adadin domin sammai bakwai ne kasai bakwai ne kenan babu matsala su zamanto jam'i dai kenan to yanzu kuma yanzu su sammai da kasai a matsayin domiri na mata ake musu amfani da shi na larabci kenan as-samawati wal ard misali sai a ce khalaqaha Allah ba a cewa khalaqahumullah to me yasa an ka kawo musu domiri na jam'i kuma an ka kawo shi na maza maimakon a kawo ma na mata ko a ce khalaqahunna amma sai an kawo domiri na maza malam yace to wajhu tadhkir al-jam'i abinda yasa an ka kawo shi muzakkar anna as-samawati wal arda domin su sammai da kasai ta'anisuha ta'anisin da an kai musu ma'ana kawo su da lafazi na mace gairu haƙiƙiyin ba na haƙiƙa ba ne na fata an fahimce ni kenan tun da babu ƙasa namiji babu ƙasa mace kenan dan an ce a larabci na an kai mai da su mace kenan ba ta anisi bane na haƙiƙa ne domin inda haƙiƙa ne ce ga namiji ga mace sai an bambanta tsakanin su ina fata an fahimce ni kenan ta'lisin su gairu haƙiƙi ne shi ko ta'lisu gairu haƙiƙi babu matsala gare shi ana iya mai da shi muzakkar ana iya mai da shi mu'annas domin dama wato a cikin yaren ne an ka hankalta ma wannan alwajhu Sani amsa ta biyu annal ma'ana abinda ake nufi da ma'ana inji waɗansu malamai kalata sai sun kace guda biyu din nan ataina munzo biman fina tare da abin da ke cikin mu domin nan Allah ya bayanin ya halicce su kuma ya halicce abin da ke cikin su qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha kaga nan rawasiya na ana zancin duwatsu ne su kuma duwatsun ba su ne sammai da kasai ba suna daga cikin abin da ke cikin su wa baraka fi fiha wa qaddara fiha aqwataha an qaddara abin da ke ciki kenan kaga da ana bancan ba wai sammai da kasai ba har abin da ke cikin su to shi yasa suka ce qalata ataina suka ce mun zo biman fina tare da wanda ke cikin mu na halittu ta'i'in muna masu da'a fayakunu fihi in an ɗauki wannan fassara sai ya kasance a cikin shi taghlibul aqil an rinjayar da janibin abin da yake da hankali ala ghairihi akan wurin sa domin abin da ke cikin sa mai da kasai ba wai akwai abubuwa masu hankali kamar dan adam da sauransu malin yace wal qawlul awwal magana ta farko azharu indi an gane ko ita tafi wato a wajena wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala bai tahqiqin wannan littafi a number 2 inda ya kawo fihi taghlibul aql ala ghairihi ya kawo wato wata magana kadiba number 2 zagarin shi ya kawo shi wa qaulul farra wa asnadahu at-tabari ibn abbas ya kawo maganganu daban-daban kuma yace inda ma jama'a hajam as-salama ya kawo shi jam'i ne wato jam'i na salama ma'ana walam ya kul ta'i'aini kaga bai ce guda biyu masu da'a wala ta'i'atin bai ce kuma ta'i'atin ba damiri na mata wanda ya dace gare su a larabce a larabcin da wani misali zai fahimta da annahu arada itiyabi man fikum min al-khala'iqi ta'i'ina fa kharajat al-halu ala al-lafz al-jam'i kina halin sai fita akan halin jam'i wa gulliba man ya'qilu min adh-dhukur sai an karin jayar da abin da yake da hankali daga cikin mazaje kenan sune ar-rijal kenan wa qala ba'd an-nahwiyina waɗansu masu nahu sun kace lamma akhbara anhuma da Allah ya bada labari akan su annahuma yaqula ni cewa suna cewa kama yaqulu al-adamiyuna kamar yadda ɗan adam suke magana kenan nan kenan maganar da suka yi sun yi magana ne kamar yadda ɗan adam suke magana yace to ashbaha ta zukura sai sun kai kama da irin magana ta mazaje min bani adam na ɗan adam shi yasa wa inna ma qala ta'iin abin da yasa Allah ya ce ta'iina masu da'a walam yaqul muti'ina sun ka ce bai ce muti'ina ba li'annahu min tu'na kenan tu'na ta'a kenan ya tu'u ba wa ata'a yuti'u bane ai in qadna mun bi mun yi biyayya shine walaysa min ata'na ba shi na da cikin mun yi biyayya ba yuqalu ta'atin naqatu da larabci ana cewa annaqatu taquwa ta'at tajayu kenan tatu'u tau'an idan qadat idan tajayu ata'a kuma yayi biyayya kenan suna sun su bambanta aslin su a larabci a ta'a harafi hudu ne da shi shi ko ta'a ya tu'u harafi uku ne da shi suna son su nuna in an ce ta'a ya tu'u kamar ya jayu ya mika kai a ta'a kuma ya yi biyayya suna son su bambanta tsakankanin su to kaga dai wannan mai tahqiqi wannan littafi ya kawo wannan abinda zamu kara a karkashin wannan mas'ala shine abu guda a gurguje shine cewa Allah ya ce nan sun yi da'a qalata ka sun yi magana kaga mu sai mu ce ai sabai da kasai ba su da hankali ba sa magana to wannan a tsarin larabci kenan ba a tsarin aqida ba na biyu da yace ta'iina an kawo musu abu na mai hankali ana cewa ba su da hankali na a tsarin yaren larabci ba a aqida ba domin ba a ce ma Allah ya ce ma sama da kasa kaza a ce a'a ba wai Allah ya magana da su bane kuma Allah ya ce sun yi magana sai a ce a'a sammai da kasai ba sa magana amma dai halin su ne ya nuna sun aikata haka nan wannan magana a malaman aqida ba ba a karbatta Allah yana da izinin ya magana da halittunsa domin da wannan ne wadansu suke kokarin a kore duka labarin da Qur'ani Qur'ani ya bayar na cewa dabbobi sun yi magana misali hudhud yayi magana wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adhbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin famakatha ghayra ba'id fa qala ahattu bima lam tuhit bi sai ce wai an ce hudhud tsuntsu yayi magana qalat namlatun wai turuwa ta yi magana sai ce to ai wadannan ba sa magana to da wannan sai a kori kaga abinda Allah ya faɗa cewa suna magana ƙarshe sai a kore kuma duk abu na gaibi a ce babu wata rayuwa bayan wannan rayuwa a ce wai akwai wata rayuwa mutane sun mutu har suna magana har Allah ya ce suna cewa wa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai a ce to wannan duk kaga kawai dai labari ne ake basuwa halin abin ne yake nuna haka dan to kaga wannan ba wai mun ce a babu lisanul hali ba akwai lisanul hali akwai lisanul maqal qur'ani ya tabbatar da wannan domin Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace da mushrikai ba su zaman su ne za su rayar da masallaci na Allah rayarwa ta fuskar gini ko ta fuskar ibada shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida kafirci akan kawunan su wadansu malamai suka ce nan ba suna shaida ba da baki domin su busu da su kafirai bane amma aikin su ya nuna su kafirai ne wanda mun tabbatar da shi amma cewa Allah ya bada labarin tsuntsu ya magana kace ba haka ba majazi na to kaga daga nan sai a ce in an ce Allah ya magana ba ana nufin Allah yana magana ba Allah baya magana in an ce Allah yana ji ba ana nufin Allah yana ji bane kawai dai Allah ne ya san abin da muke yi daga nan duk sai a kore sifofin Allah a kore kissar da ta zo cikin Qur'ani kaga daga nan sai a ce duk wani gaibi ma ba gaskiya bane karshe kuma sai a fada cikin wato kafirci wanda kuma akida ce ta mu'tazila suna yawan amfani da majazi don kore sifofin Allah amma yanzu kafirai suna taimaka ma wannan akida musamman manya manyan odaba da kutab na kasashen musulmi musamman na Laraba sai su ce kai wannan tatsuniya ce a cikin Qur'ani a ce sun tsoya magana wannan tatsuniya ce kamar kenan Qur'ani yana kama da tatsuniyoyi kaga sun dawo irin maganar kafiran farko in hadha illa asatirul awwalin da haka ɗaliban ilimi su yi hattara kwarai da gaske da irin waɗannan akidu da ake son yaɗawa don saboda a ɓata musulunci a ƙasashen musulmai Allah kai mu da tsari mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 974 a cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid kin mun dawo a cikin sa malam yace matsala ta 974 fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi ahlin nar wajen sifanta ‘yan wuta fa in yasbiru in sun yi haƙuri fannaru masu wallahun wuta ita ce makomarsu Allah kai mana tsari suratu fussilat aya ta 24 ma'a annahum tare da cewa in lam yasbiru in ma bu su yi hankurin ba ala azabin nare akan azabar wuta wa jazi'u ko abin nan suka yi raki an gane ko fannaru masu wallahun kuma wuta ita ce makomarsu aidan kuma malin yace to kulna za mu ci fihi idmar akwai abin da aka shafe taqdiruhu fa in yasbiru in sun yi haƙuri aw la yasbiru ko ma ba su yi haƙurin ba fannaru mathwal lahum wuta ita ce makubusu ala kulli halin akan kowane hali wala yanfa'uhum sabr hankulin su ba zai amfane su ba fil akhirati a lahira kama yanfa'u sabr fi dunya kamar yadda hankuri yake amfani a duniya wali hadha qila shi yasa akan haka aka ce as-sabru miftahul faraj asabru haƙuri miftahu shine mabudi ko makulli na alfaraj budi ba alfarju ba alfaraj sai a yi ma ra'un fata haƙuri shine mabudin mabudi na alfaraj budi idan ka yi haƙuri sai budi ya zo ko kuma asabru miftahun nasr wato shi haƙuri shine mabudin samun cin nasara wakila waɗansu ka ce man sabara wanda ya haƙuri zafara zai ci nasara in dai ka yi haƙuri za ka ci nasara hakuri kuma wanda ake bukata hankuri don Allah don akwai hankuri ba na don Allah ba ina fata an fahimce ni shi yasa Allah yake kaida hakuri walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wanda suka yi hakuri don neman yarda ubangiji suka yi hakuri don Allah ina fata an fahimce ni akwai hakurin da haramun ne a yi shi a shari'a in ma kai wannan hakuri wuta jahannama zaka shiga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kafirai suka ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaji kafirai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kusa ya batar da su daga allolin su in ba da suka yi hakuri ba to hakuri kan shirka a hakuri wannan wuta jahannama za a dan haka ba a hakuri akan sabon Allah abinda duk sabon Allah ne ba a hankuri a kansa sai dai a yi kokari a kauce in kuma ba a kauce ba to kenan shaɗan ne ake ma biyayya wallahu ta'ala alam asani na biyu da an ka ce fa in yasbiru fa naru mathwallahum ba a kawo ba wato wa in lam yasbiru asani na biyu anna hadha wannan amsa jawabun li qawli al mushrikina amsa ce ga fadar da mushrikai suka yi fi hasi ba'dihim li ba'din da suka motsar da sashen su hath kenan sun ka kwadaitar da sashen su libadin akan sashi ala idamati ibadatul asnam da suka yi su dawwama akan bauta ma gumaka alim shu wasbiru ala alihatikum da sun ka ce ku tai ku yi hakuri wajen bauta ma gumakan ku allolin ku gumakan ku ake rufi kenan suratu sad ayat 6 fa qala allah ta'ala fa qala allah ta'ala sai allah ya ce fa in yasbiru in sun yi haƙuri ala ibadatul asnam akan bauta ma gumaka fi duniya a can duniya to fannaru maswallahum wuta ita ce makoma su fil uqba a can lahira ina fata an fahimce kenan in sun ka doge akan wannan hankuri wadansu malamai haka suka tafi akan shi amma dai abin da fito a fili ana zancen wuta ne wato fa in yasbiru fannaru maswallahum in sun yi haƙuri wuta ce ita ce makoma su kuma ko ba su yi hankurin ba domin wannan ya zo a cikin suratu wato Ibrahim inda Allah ya faɗa su da kansu za su faɗa sawa'un alaina ajzi'na am sabarna malana min mahis ko sun yi raki ko su yi hakuri duk dai matacce ya kare ga wuya ko duk dai wato makahi sun yi dare ko kuma duk dai wato ko ko a ce abin da bai da amfani harare cikin duhu eh mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 975 malam ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kai fa ƙala ta'ala ya aka Allah ce fi wasfil kuffari wajen sifanta kafirai wala na jiziyan nahum za mu sakan ka musu aswa alladhi kanu ya'malun mafi munin abin da sun ka kasance suna aikatawa suratu fussilat aya ta 27 malam ya ce ai bi aswa a'malihim da mafi munin ayyukansu shine abin da ake nufi ma annahum tare da su yujzauna za a sakan ka musu bi sayyi a'malihim da aikin su mummuna aidan kuma kenan nan an ce za a sakanka musu da mafi munin abin da sun ka aikata aswa alladhi kanu ya'malu to shi mai munin fa ya za a yi da su malin yace kulna zamu ce qad sabaqa nadhiru hada tamkar irin wannan tambaya ta gabata kinan as-su'al wannan tambaya fi akhir surati tauba a karshen surati tauba wal jawabul awwal hunaka amma da amsar da munka bayar ta farko yasluhu jawaban huna ana iya maida shi zaman to amsa anan kenan sai zaman to ya bada amsoshi daban-daban amma yana nufin amsa ta farko ɗaya take amfani wadda a can a kawo ta nan kenan in ka koma cikin suratu tauba yace zaka ga wannan to wannan shine abin da malam ya kawo e za a sakanka musu da mafi munin abinda sun ka aikata kenan nan abinda za mu ce a gurguje aswa'u yana nufin mafi muni amsoshin da za a bayar ko a ce za a sakanka musu da mafi munin abinda sun ka aikata kenan shine abin da ya fito zahiri to kuma za a sakanka musu da muna don waɗansu ayoyi sun yi bayanin wannan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna allaha la yadhlimu mithqala dharra kenan ba za a zalunce su kenan da mummuna da mai kyau duka dai za su ga sakamakon shi shi yasa ma da suka faɗa su da kansu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin wa kunna nukadhibu yawmid din kaga sun ce ba sa yin sallah kaga kuma suka ce ba su ciyar da miskini sannan suna kutsa ma'ayoyin Allah kuma suna karyatar da kiyama kenan kaga karyatar da kiyama aibance ne wato zunubi ne mafi girma akan mi akan rashin ciyar da miskini domin shi rashin ciyar da miskini ko ko rashin kwadaitarwa akan ciyar da miskini a gari ko lam nakun nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini bai kai a ce shirka ba to amma karyatar da kiyama ai shi kafirci ne to kuma dukkan su za a saka kanka musu kenan sai zamanto wata wagga aya ta nuna za a saka kanka musu da mafi munin abin sun ka aikata kuma sauran ayoyi sun bayyana cewa har abin da yake mummuna za a saka kanka musu kaga ka fita daga cikin wannan ko kuma wala najziyannahum aswa allazi kanu ya'maluna za mu saka kanka musu da mummuna abin da sun ka aikata sai zamanto nan aswa na an kawo ismu tafdil ne amma akwai abin da malamai suke kira maslubul afdaliya wani lokacin ana kawo af'alu amma ba ana nufin mafi girma ba ana nufin abin mai girma misali asalin ismu tafdil yana nuna abubuwa ne guda biyu sun yi tarayya amma guda yafi daya yanzu in nace hadha ajmalu min hadha wannan yafi wannan kyau kinan yana nuna wannan yana da kyau wannan yana da kyau amma wannan yafi wannan kyau to in an ce aswa'a wannan yana nuna wannan mummuna ne wannan mummuna ne amma wannan ya fi zama mummuna ina fata an fahimci ni kenan sai zaman toto amma akwai lokacin da maslubul afdaliya ne an cire mishi wannan fifikon ana nufin kawai yana dauke da wannan sifa misali da zamu gane wannan a cikin suratu hud inda Allah ya bada kissa annabi lut inda Allah yake cewa annabi lut ya ce ma mutanensa haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne mata su suka fi tsarki gare ku atharu bai ce hunna tahiratul lakum ba to amma abin da ke nufi suke da tsarki domin namiji bai da tsarki kenan tarawa da namiji yin luwaɗi da shi bai da wani tsarki balle a ce matan sun fi tsarki ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da dai da sauran wuraren da zaka iske ismu tafdil ya zo maslubul afdaliya kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam to wannan ce zaman to nan zamu saka musu da mummuna abin da sun ka aikata shi ko duk abin da yake kishiyan mai kyau to mummuna ne kenan shirka mummuna ce rashin ci da miskini mummuna ne domin Allah ya ce a ciyar da miskini sai zaman to kenan kowanne an hankalta ma kishiyarsa ba ana nufin ba su abubuwan waɗanda ba su da kyau akwai mummuna akwai mafi kyau a'a kowanne kishiyan mai kyau ne kenan shirka kishiyar imani ce rashin ciyar da miskini kishiyar mi ciyar da miskini ne don Allah haka zaka wato dauka shi wannan shi ne abinda wato malin ya kawo abu na karshe wanda zamu kara karkashin wannan mas'ala shine cewa eh da anka ce wala najziyannahum zamu sakan ka musu aswa alladhi kanu ya'maluna in ka kaddara aswa'a kai yi mishi min kenan aswa min alladhi kanu ya'maluna in ka kaddara min to akwai matsala domin za mu sakan ka musu aswa'a za mu sakanka musu mafi muni daga abin da sun kasance suna aikatawa to alhali ko Allah ba zai sakanka musu da mafi munin abin da sun ka aikata ba ya ce zai sakanka musu ne da abin da sun ka aikata wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ko ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun to kaka za mu yi da wannan ya ce zai sakanka musu da mafi muni kuma ya ce la yadhlim ba zai zalunta ba to kaga ne kenan sai a ce a'a ya ce zai sakanka musu da abin da sun ka aikata to yanzu wani sai ya ce a to in za a sakanka musu da abin da sun ka aikata yanzu misali kafiri ya yi shekara 60 ko 100 a duniya yana saba ma Allah to ai azabar da za a yi mishi kabari ɗaya ta fi shekara 100 to kuma kiyama in ya shiga wuta khalidi na fiha abada to ya zai a ce an sakan kamai da daidai abin da ya aikata tun da shi sabon da ya yi cikin ɗan lokaci ne takaitacce to sai malamai suke cewa irin wannan amsar za a bayar da ita shine cewa wato azabar da za a yi makafiri wadda ba ta da iyaka tare da cewa shi kuma yan shekarun da ya a duniya yan kaɗan ne tunda shi dan aljanna dama an ce za a saka kamai da mafi kyawu shi wannan babu matsala tunda dama ka shekara 60 a duniya ko 100 ko 200 ko ma shekara 1000 tunda annabi nuhu ya yi shekara 150 yana wa'azi misali amma khalidin fiha abada mutumin da fi kowa tsawo rayuwa a duniya in ya shiga aljanna to ai shi an saka mai da mafi kyau kenan babu wani matsala to amma su an ce daidai da abin da sun ka aikata ne za a saka ka musu to kuma sun tawoma a cikin wuta kuma shekarun da suka yi ɗaya cikin kabari wani lokacin sun fi ma shekarun da suka yi wato in ba kafirin da za a cewa ba busar kaho ne ɗaya aka yi suka mutu za a iya cewa to su su jima ba misali da mutuwa aka tayar da su to amma yanzu misali wanda tun farkon duniya misali a ce ya mutu kuma yana cikin azaba to ya za a yi da shi a auna azaba da ɗaya sha a cikin kabari ta fi shekarun da ya a duniya ya za mu ba da amsa akan wannan sai malam yake cewa wato afwan amsar da za a bayar anan shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce su ba su bashi komai ba ya yi musu ni'ima ba su bashi komai ba ya turo manzan ya ce su yi imani in ba a yi imani ba za a shiga wuta ba a hita suka kin imani sannan kuma Allah ya sani cewa in ya dawo da su duniya ba za su yi imanin ba kenan yana sakanka musu akan abin da ya sani ne daga gare su ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun da za a dawo da su duniya za su kuma akan kafirci shi ko Allah hakimun na bai wasa kenan ya san in ya dawo da su kafircin za su yi to me amfani kuma ya dawo da su kuma ya sake mai da su wuta kuma su ce sun tuba kuma ya dawo da su duniya kuma sake yin kafircin kenan daidai da sakamakon su na an kai musu ta haka zaka iya sanin abin da zaka faɗa kan wannan subha wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 976 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala wala lil qamar inda Allah ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ko wata suratul fusilat aya ta 37 ba'da qawlihi ta'ala bayan Allah ya ce la tasjudu lil shams la tasjudu lil shamsi kada ku yi sujada ga rana suratul fusilat aya ta 37 wa huwa mustafadun min al awwali bit tariq al awla kenan kuma za a fahimce shi min al'awwali daga na farko duk tariƙil aula da hanya wadda tafi ma'ana abin da malam yake son ya ce anan in an hana ku ku yi sujada ga rana ita da tafi wata haske to baran tana ma shi watan ai ba sai an kawo shi ba shine yace mustafadun min al-awwali kidan za a fahimce shi daga hanin da aka yi ma rana da ai ma rana sujada balantana wata yace qulna za mu ce fa'idatuhu abinda a fa'idan fa'idarsa thubutul hukmi hukumci ya tabbata bi aqwad dalilaini da mafi karfin dalilai guda biyu wa huwa nassu shine nassi in an ce nassi kenan abinda an ka faɗa karara ba fahimta shi an kai ba in an ce la tasjudu lishamsi kada ku yi marana sujada to in ba a kawo ta ba sai a ce to balantana ma wata tun da rana ta fi shi haske amma da ya ce walalil kamar sai ya tabbata da nassi karara shi ma an faɗe shi don babu wata shubha a kore duk wani jayayya da inda inda malai ce to shi addalin da sa aka kawo shi wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani kidan da mallai na kawo maka maratibu quwwatul adilla ne sai ka kuma cin usulul fiqh zaka ga yadda ake kawo maratib na wato usulul adilla yadda dalilai suke tabbata to yan uwa musulmi suratu wato fussilat Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari mun kai karshen ta a cikin wadannan littattafai guda biyu nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko da dama abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته